alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wasallam ala sayyidina muhammadin wa ala alihi a wannan rana ta ranar lahadi wanda watan ramadan yana da kwana tara alif ɗari hudu da arba'in da shida wanda kuma ya daidai da tara ga watan march shekara ta dubu biyu da ishirin da biyar miladiya yau allah maɗaukakin sarki ya ƙaddara a cikin karatunmu za mu tashi aya ta 51 a cikin suratul kafi a majalisinmu na tara a wannan shekara a wannan majalisi na masallacin savannah bank da ke cikin ƙwaryar birnin sokoto a arewa maso yammacin najeriya tare da alarma malam abdulrashid suleiman jega wanda zai sake karanto mana domin dora daga inda muka tsaya ma ashhadtum khalqas samawati ma
ashhadtum خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا الله مدوكتين سركي bayan bayan bayani da ya gabata na abin da shedan yayi da kuma yadda wa'yansu lalatattun mutane suka yi wani musanya mara kyau suka saki ubangiji da hanyar ubangiji suka riƙi shaidan da kuma hanyar shaidan sai Allah ya kushe wannan hanyar da suka bi kuma ya yi tir da Allah wadai da ita to anan sai Allah ya ce ma'ashhattuhum khalqas samawati wal ard ni ban gayyace su ba ya zama suna nan a lokacin da na halicci sammai da ƙasai domin in nemi taimakonsu a kan ko dai su taya na halitta ko su taya ni gudanar da halitta ni kaɗai na yi halittar ba wanda na nunawa a cikinsu na ce ga yadda zan yi halitta ballanta na ya ba ni shawara to don me za kuma kurki wanda ba a gabansa aka yi ba balle ma a ce shi ya yi bai ba da shawara ba ba shi da ikon da zai ba da shawara a wani dalilin wala khalqa anfusihim kai hatta halittar kansu ma Allah bai gwada musu yayayi ba bai shawarce su ba bai nema daga wajen su ba wa ma kuntu muttakhidhil mudillina aduda ni kuma a matsayina na ubangiji bai dace da ni a matsayin Allah a ce kuma wai na ɗauki makiya masu ɓatar da bayina a matsayin su za su taimake ni ba yau da a ce ma taimakon ya zama ja'izun fi haƙi to ai da sai in nemi shiryayyu masu shiryarwa su taimaka mini to lam yakun a ittikhadil adud fi haƙi ja'izan fa attakhid bai zama bai zama ja'izi a haƙi na a ce na riki wanda zai taimaka min ba tunda ai wanda duk za a taimake shi ai kuma ya rasa babban ginshiki na zama Allah ya zama ba Allah ba ke to anan sai Allah maɗaukakin sarki ya kira su da sunansu na yanka almudillin masu ɓatarwa don a nuna maka munin halinsu da munin yanayin da suke ciki to ba yadda za a yi a ce Allah kuma ya riƙe waɗanda suke ɓatattu kuma wai su ne za su zama wai su ne suke kusa da Allah in ka duba waɗanda ake riƙa a matsayin iyayen giji kuma bayan Allah za ka iya kasa su kaso biyu ko dai su zama bil'adama ko su zama wani bil'adama to wani irin su dutse su shuka ko itace ko bishiya ko wani turu da aka ɗauke shi a matsayin Allah wannan dukansu a wuta za a sa su kamar yadda Allah ya faɗa antum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannama antum innakum wa ma ta'buduna min dunillahi من دون الله حصب جهنم حصب جهنم أنتم لها واردون تودع اللولي إذا تشغى لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها نعم وكل فيها خالدون الله يتدى أتي وإن turun da kuma gumaguman da itatuwan da suka rika koma bayan Allah da alloli ne da da gaske ababen bauta ne ai ba su shiga wuta ba amma sai gashi da su din da waɗanda suka bauta musu duka za su za su dawwama a cikin to idan kuma ya zama bil adama ne to bil adaman kala biyu ne in ma ya zama to mutane na gari kamar annabi isa alaihi salam kamar uzairu alaihi salam kamar ma- ka- ka- ko da ke mala'iku ba za ka tasu a jinsin bil adama to ko kuma ya zanto mutane ne na banza lalatattu to za ka ga karyar da ake wa ubangiji in aka riƙi mutanen kintsatsu tana shan bamban da karyar da ake wa ubangiji in aka riƙi lalatattun mutane idan ka lura da masu bauta wa annabi isa da maryam mahaifiyar annabi isa da masu bauta wa mala'iku za ka ga suna jingina su karyarsu ne zuwa ga mala'ikun da su annabi isa amma ba sa jingina karya annabi isa zuwa ga allah don annabi isa baya wa allah karya amma idan ka duba waɗanda ake riƙa cikin mutane da sunan shehuntaka ko kuma da sunan walittaka ko kusanci ga Allah kuma suka yadda a riƙe su to za ka ga su ne suke wa Allah ƙarya wanda idan ka ɗauke su ka ɗora su a sikeli na amanar wato ibada da rayuwa sai ka gansu su kansu a kankin kansu lalatattu ne ba su isa su zama makusanta Allah ba balle su kusantar da wani zuwa ga Allah to da Allah zai riƙi makusanci to ai ba irinsu zai riƙa ba da sai ya riƙa a cikin mutane na gari akwai fa mutumin da za a baka labarin idan ya kwanta tun dare baya tashi ko yayi sallah asuba kuma a ƙarshe sai a ce wai shi za a je a a zube a gaban sa wai ya kai mutum zuwa ga Allah wani watakila ma an taɓa jarraba shi an bashi haƙƙin marayu ya cinye kuma a ce wai shi za a nemi kama kafa da shi ya kusantar da mutum zuwa ga Allah wani kuma za ga har iskanci ma yana tabawa irin na rayuwa kuma a ce shi za a nemi kusanci da shi zuwa ga Allah ta ya za a yi abinda kuke faɗa fa in aka fassara shi a bisa rayuwar mu ta yau da kullum kamar taimakawa ake domin suna ɗauko yanayin tsari na ɗan adam sai su ɗora Allah a kai ta'ala Allahu amma ya ƙuru na uluwar kabira tunda yanzu da za ka zo ka samu wanda kwata-kwata bai san addinin musulunci ba sai ka zo ka gaya masa wata sifa da ake bawa sifofin waɗanda ake allantar da su ka kuma gaya masa sifofin Allah abin da zai ce ce wannan sif- wannan qualities ne na deputy god kenan yana deputizing din Allah ki a madadin Allah sai a ce wane yi maka a tsari na tsari na na- na- na tsarin gudanarwa a- a ƙasa kenan mu a rayuwar mu ta yan adam tunda shugaba yana riƙan minista ne ya riƙi director general ya riƙi chairman ya riƙi executive secretary ya riƙi a wane ne duka saboda su kama masa a wasu abubuwa da shi ba zai iya ba to shi kuma Allah bai tsara duniya gudanar da duniya akan wani ya kama masa ba saboda bai gayyaci kowa lokacin da zai tsarin ba ballantana wani ya ce ni na kware na fahimci yadda abin yake da haka zan rika wa Allah bangare ka balle a ce a bangaren gabas wani ke rika wa Allah a bangaren yamma wani ke rika wa Allah a bangaren kudu haka a bangaren arewa ma haka a yanki kaza wane ne a yanki kaza wane to Allah ya gaza ni sai Allah ya ce wa ma kuntu muttakhidhil mudillina aduda ni dai ban kasance muttakhidhal mudillina aduda bai kamace ni a ce na riki wato masu batar da mutane kuma su ne za su taimake ni lafazin al-adud bi fatahi al-aini wa dhammi ad haka ake cewa adud al-adud al-adudu wanda shine afsa amma ana iya yi wa dalil din sukuni a ce al'abdu al'abdu duk da cewa tana cikin hurufin kalkala to jumhur na kabilun larabawa suna cewa adud na haka yusa qur'ani da ita yi na tsaka biha al-qur'an amma banu tamim su suna cewa abdu al-abdu asalin al'addu kuma al'addu kuma shine damfe wanda idan mutum ya ɗauki abu da hannunsa mai nauyi to gaba ɗaya nauyin yakan tattara ne a dantsan nasa wanda kuma da za a daki dantsan nasa gaba ɗaya ƙarfin nasa zai tafi sai ya zama kamar da dantse ake neman taimako a jiki domin rike abu ko kuma domin tabbatar ƙarfi shi yasa ko za ka nuna ƙarfinka yawanci dantsanka kake gwadawa to sai zanto majazan inda man yaqulu bihi a idan aka ce al'adud din ana akan iya faɗanta ana nufin taimako ko mai taimako wa ma kuntu muttakhidhal mudillina aduda ni bai dace a gare ni ba ni da nake halitta nake kula da halittar nake tsare ta kuma na tanidan mata makoma a ce kuma wai na riki wanda zai taimake ni kuma wa in rasa wanda zan rika a cikin masu taimako na sai wanda yake mai batar da bayina ai ba zai yi ba girman Allah ba na'am ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها فلم يجدوا عنها مصرفا to watakila wani zai ce anan to ainihin Allah ta yawa ma kuntu muttakhidhal mudillina abuda to mu kuma wanda muke bautawa din ko muke kusanta su ai ba ba masu batarwa bane a kawai dai muna bauta musu ne don su kusantar da mu zuwa ga Allah to me sunan su sunan su shuraka to ranar alkiyama shuraka din ko da mutanen kirki ne za su amfana da su za su amfana da su ba shi yasa Allah ya ce wa yawma naqulu kuma ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ka gaya musu ka ambata musu yawma naqulu a kira'ar kufiyun kenan hamza a asim da a- a- afwan a kira'ar hamza da kisa'i da khala wa yawma naqulu ko kuma in ce a kira'ar hamza kai kisa'i da khala suna tare da asim tare da jumhur ko kuma wa yawma yaqulu lokacin da ubangiji zai ce musu in sun riya cewa to yawan da muke bi in su ba batarwa suke ba sai Allah ya ce to nadu shuraka'i allazina za'amtum to ku kirawo wa'annan da kuke hada su da ni ko kuke daukar haƙƙina kuke ba su kuke tara su da ni a haƙƙi ta fuskar jingina musu halittar wani abu ka ce ni wane ne ya halicce ni ko wane ne yake bani arziki ko kuma abin da ake wa Allah kuke musu na tsoro na raja'i na muhabba tsantsa na sujada na yanka sai Allah ce ku kirawo su hatta bokayen da waɗansu suke ganin cewa abin da bokawa ne ya faɗa ko mai tsafi mai sihiri wane ya faɗa in aka tsallake shi fa ba za a ji da daɗi ba Allah ne kaɗai zai sa maka doka ka tsallake ba ka ji da daɗi to sai Allah ce to ku kirawo su fada awon sai su kirawo su wane bismillah ka zo ana kira wane ka zo ana kira alam yastajibu lahum ba za su karɓa musu wannan kiran da suke musu ba la yasma'u nida'ahum wa du'a'ahum ko dai ya zanto la- falam yastajibu lahum ay la yuqbilu alayhi ko da sun amsa musu amma ba za su fuskanto inda suke domin taimakon su ba ko kuma ya zamanto kinaya ce ta kwata kwata ba za su taimaka musu ba amma sun zo din kaddara an kirawo shi ya zo in aka gaya mai abin da ake so yayi ba zai iya yi ba to Allah ya sau ya yanke musu hanzari a irin tsarin da suka san ana yanke hanzari a duniya to sai a ce to yanzu kuma sai wata dabara sai su kama kansu da kansu cewa wani ba wata dabara kuma sai abin da kai waj'alna bainahum mawbiqa to sai mu sanya tsakaninsu da wayannan wayanda suka batar da su din sai mu sanya mawbiqan ai halaka sai mu sanya halaka da kuma shiga wutar jahannama ya zama wannan shine raba gardama tsakaninsu da waɗanda suka bi ko kuma waɗanda suka fitar da su lafazin mawbik ai makanan wubuk inda asali an ce al-mawbik shine makanan halaki wal wubuk din wal wabaku kamar shine halaka akan ce wa baqa bisul wa'ada idza halaka idan mutum ya mutu ko kuma ya halaka waj'alna bainahum mawbiqa sai mu sanya halaka tsakaninsu idan su wa'ancan din su suka kira su zuwa bata suka bata saboda kiran su to ubangiji sai sai sai ya sa su a wuta tare da su baki daya kamar yadda muka karanta a ayar baya cewa antu innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannama antum laha wariduna law kana haula'i wa alihat alihatan ma waridu idan kuma su wa'annan din ba su suka kira su suka bata ba to ubangiji subhanahu wata'ala sai sai ya musu tambaya kamar yadda Allah ya ce wa yawma nahshuruhum jami'an thumma thumma naqulu ويوم lil ladina نحشرهم ashraku جميعا ثم نقول للذين أشركوا ثم نقول للذين أشركوا أين شركائي الذين كنتم تزعمون na'am ubangiji ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين hasbuk to wannan aya ta dace da su bangare na biyu kenan irin su annabi isa alaihi salam sai su ce wallahi ya ubangiji mu ba mu muka sa su su yi shirka ba mu ba za mu shiga cikin gonar ka ba ya ubangiji kamar yadda Allah subhanahu wataala ya faɗa a cikin suratul furqan a a antum adlaltum ibadi haula ya amdu dallu sabil ويحشرهم جميعا فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء
a antum فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل to me za su ce su annabi isa قالوا سبحانك أنت ma kana قالوا lana سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء حسبك. kaga abin da ce ma kana yin bagi lana an nattakhidha min dunika min awliya walakin matta'tahum wa ولكن aba'ahum متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما kaga بورا halakar za ta tsaya a kan su waɗanda suka yi biyayyar kenan su annabi isa Allah ya tsirkar da su amma irin su wane da wane waɗanda su ne suke jan mutanen zuwa a saba wa Allah kuma su suke nuna cewa su ne iyayen gidan su ne kan gaba su yi ta faɗan wasu kalmomi na zaurance waɗanda wannan kalmomi ba abin da za su yi illa su wurga mutum daji ma an zala Allah biya min sultan to su kuwa Allah ta zai ce wa yau mana shurhum jami'an sun mana kudu da zai na asharku makanakum antum wa shuraka'ukum Allah zai ce to ga wuta nan nan za ku shiga da ku da waɗanda kuka ja kuka rufta su fa zayyalna bainahum وزيلنا wa بينهم qala shuraka وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون wannan shine ma'anar fada fada'uhum falam yastajibu lahum waja'alna bainahum mawbiqatin sanya abin da ke tsakanin su tsakanin su da waɗannan da suke bautawa din bainal mushrikina wa alihatihim allati lati abaduha ha'ilan muhlikan sai mu sanya musu wani shamaki wanda zai halakar da su wasu malaman suka ce mawbit din kuma zai yi sunan wani muje ne a cikin wutar jahannama wanda nan wani sako ne wani kwararo ne nan za a kora su Allahu a'lam na'am wara'al ورأى المجرمون النار فظنوا واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا Allah ya ce war almujrimunan nara a lokacin masu laifi wanda suka yi shirka da kuma manya-manyan laifukan da suka cancanci shiga wuta za su ga wuta iri da wuta fatannu annahum muwaqi'uha a lokacin za su tabbatar da cewa sai sun auka cikin wannan wutar ai waqi'una fiha wuqu'ash shay'il hasil fi mawqi'ihi walam yajidu anha masrifa su duba dama su duba hagu ba za su samu wani abu da zai karkatar musu da da da- da- da dalilin shiga wuta ba wani dalilin zai karkatar da su ga barin shiga wuta tabbas din da Allah ya hukunta cewa sai sun shiga sai sun shiga wutan nan za su yi tsuru tsuru ba yadda za su to wannan shine karshen wanda ya fifita duniya ko wanda ya fifita bin wani Allah ya kyala Allah ga hanyar Allah ya sake ta ya kama hanyar Iblis ya fifita jin daɗin duniya da kuma kayan kyale-kyale na duniya tun daga misalin farko da aka ɗauko mana wadrib lahum mathalan rajulain sai anan aka tike karshen misali sai Allah ya ce ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا Allah ya ce wa laqad sarrafna fi hadha alqur'ani lin-nasi min kulli mathal haqiqa mun caccanja mun jujjuya min kulli mathalin ta kowane irin nau'i na kwatance da buga misali fi hadha alqur'ani a cikin wannan littafi da muka saukaro annabi sallallahu alaihi lin-nasi ga mutane mun yi amfani da salo-salo na buga misali wata ran mu buga misalin ta hanyar faɗa ƙarar cewa misali ne kamar yadda muka yi anan wadrib lahum mathalan رجلين واضرب لهم مثلا أصحاب أصحاب القرية واضرب لهم مثل الحياة الدنيا واضرب لهم مثلا إزواج wataran kuma mu kawo shi a babi na jirwaye da kamar wanka ta hanyar koro maka kissar dan ya zama misali kamar am hasibta anna ashabal kahfi war raqimi kanu min ayatina ajaba ajaba wala takunu kallati naqadat ghazalaha kamar misalin mutanen da alkaryar da kanat aminata mutmainna wannan duka misalai ne Allah ya kawo su wata ran kuma kawai a gaya maka aikin domin ka ji ka ɗau izina wa kana al-insanu akthara shay'in jadala sai dai dan adam ya sai Allah ya kira ta da suna al-mujadila wacce take mayar da magana amma kaga da Allah ya tashi aggression din magana sai ya ce wallahi ya san ta hawura kuma bai ce mujadalata kuma sai ce ta hawura kuma saboda asali itlaki ne a bisa ma'ana ta biyu ba a bisa ma'ana ta farko ba amma asalin mujadala shine hakikan ya kai ran gadi gidan na na Fatima da sai da anya ba'athana ba'athana to ai ya rasulullahi rayukan mu a hannun Allah suke in Allah ya so zai tashe mu da ya so tashin mu da ya tashe mu maza su sai ya juya ya fito daga inda sayyidina Ali yake kawai sai maza su ma ya fara cewa wa kanal insanu aksara shay'in jadala yana buga hannunsa akan cinye sai yana kai lalle dan adam ya kasance ya fi komai yawan musu a ce maka ka tashi sallah sai kuma ka kafa hujja da kaddara ta halitta ai Allah bai hana ka ka tashi sallah ba Allah ya ce ka tashi ma qumil laila illa qalila aka ce to ya baka tashi ba kuma ka ce Allah ne bai tashe ka ba to kuma tun daga lokacin sayyidina Ali sayyidina fashin kiyama ne wa kana al-insanu akthara shay'in jadala lalle dan adam ya fi komai yawan yawan yawan yawan musu Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah Allah ya kansa da rahama kamar yadda ke cikin Al-Majmu'u Al-Fatawa ko Majmu'u Al-Fatawa Allah ya kansa da rahama da ya kawo wannan hadisin na Sayyidina Ali Allah ya kare da gare sai ce hadha al-hadisu nassun fi dhammi man arada al-amra bil qadar ita kaddara akwai ta amma wanda duk ya makalkale wa kaddara ya fake da guzuma ya harbi karsana to wannan hadisin yana mai masa daraji kuma kusa akwai masu yin haka wani ya yi sata sata fa aka kama shi to sai irin wannan ya zo ya gaura mataki ta baya wannan ya dungure shi wannan ya zo ya tura kansa wanda aka yi a gabansa yake ban labari sai wani ya ce kai wannan dan Allah ji bashi da shekarunsa ko me kai shi sata sai ce wallah kaddara ta ka san mumini dai ta kaci wa kaddara to zai ka kafa hujja da kaddara kuma ka ce mumini dai ta kaci shi kafiri ba ta cin sakina amma ba sani ba ko kuna da wannan karin magana ne ana kuna da shi ko eh ya to musulmi dai ta kaci sun ci gani ta baci to ka gani wannan yana ɗaya daga cikin wani irin imani na bahaushe kusan bahaushe yana da yana da yana da wani imani nasa na daban yana da wasu ayoyi nasa yana da wasu hadisai nasa a'a to bahaushe ya ce ba Allah ya ce tashi in taimake ka to a ina Allah yake faɗa aya ce wannan ko da dai gaskiya ne maganar gaskiya ce in ka ɗauki abu amma zai ce baka kawai kai tsaye Allah ya ce yana tafsiri irin nasa in abu ya faru ba a san ransa ba sai ce wa man qaddara Allahu haqqan qadari kai a fassara sau ma kadarullah ka kadari fassara ta ji ne da abin da ya faru kaddara a takce daga Allah yana da kuma irin hadisai nasa ya ce a annabi ma ya ce kaza kuma alhali wannan magana ba hadisi ba ce ya zuwa kaza da kashi wannan imani ne irin na bahaushe wai sun to wai kaddara musulmi ɗaya ta kaci in ta ci kafiri ta ɓaci to wannan a shekul islam yake cewa to ba a kafa hujja da kaddara akan abin da sakacinka ne ya janyo maka fa inna qawlahu inna ma anfusuna bi yadillah ila akhirih istinadun ila al-qadar fi tarkil imtisal fi tarkil imtisal al-amr anan da sayyidina ali yake cewa inna ma arwahuna bi yadillah ko anfusan inna ma anfusuna bi yadillah ya kafa hujja da su da wannan maganar ne akan abin da takaitawa ne da bai kamata a ce ya takaita kamar yiwa Allah madaukakin sarki ya bar wannan hadisar ta faru ne ba don a nuna raunin sayyidina Ali ba don a fito mana da wannan ya zama shi wani abu ne da aka yi aiki da shi aka fito mana da wannan ilimin akan cewa ba za a kafa hujja da kaddara akan takaitawa ba an amura kala biyu ne akwai al'ajazu akwai at-taqsir al'ajaz shine irin tsarin da Allah ya gini dan adam akan cewa akwai abin da ba zai iya ba akwai abin da ba zai iya tsallakewa ba at-taqsir kuma shine abin da rashin ɗaukar matakai ke sawa ya faru yanzu misali duk mutumin da ya saki matarsa ai dama ɗan adam an yi shi idan ya gaza zai iya saki da aka saki ajaz ne duk wanda yake ɗan adam ne aka sa masa irada ta aure to in yayi saki ba abin mamaki ba ne batun da dama yan adam ɗin ne suke saki kamar misali awaki a karmakumullah suna saki ne su ba halicce su da wannan kudurar ba ba su da wannan iradar ta saki ba kuma su da bukatuwa zuwa sakin don haka akwai kuma tafsir a tafsir kuma shi ne kawai misali yanzu mutum ne ya faɗi jarabawa za ka zo ka ce dama Allah ya kaddara za ka faɗi jarabawa eh dama akwai kaddara amma wa in min shay'in illa inda na khaza'in wa ma nazilu illa bi qadarin ma'lum kaddarar shine kai ka gaza kai karatu kamar yadda kowa ya karatu da haka shi tafsiri dan ka ji kunya ka koyi shi ba laifi bane amma ajaz in ka ɓoye shi ma shirme kake yi tun da dama ba a yi ka dan ka iya wannan abun ba irin ka yakan gaza ya kasa wannan abun to shi ajas ana kafa hujja da kaddara akan ajas amma tafsir ba a kafa hujja da shi akan ajas amma duk da haka akwai ajas din da shari'a ba ta karɓar kaddara a kansa kamar misali cin zarafi na mace ko kuma wato kin ciyar da mace mutum ne yana da kuɗi da dama sai ya auri mace to kuma sai damar ta kubuce kaddara ta fada ya zama ba shi da komai kuma ba shi da abin da zai ciyar da matar kaga ai ba yadda zai yi ne kasuwa ce yana zuwa gona ce yana zuwa amma kuma sai Allah ya bayar sannan a samu yana bin dukkan wani sababi na samu amma bai samu ba wannan ajaz ne ko tafsir ne ajaz ne kasawa ce ta dan adam to sai kuma aka zo lokacin bada karin kumallo yayi sai babu karin kumallo Allah zai sauke masa wannan haƙƙin saboda ba shi da shi dole sai matar ta yafe masa saboda haƙƙi ne yi talabu bi idan ba ta yafe masa ba anan ya halatta ta nemi saki in ba za ta iya zama ba wannan kuma shine ra'ayin Malik da Shafi'i da ra'ayin Imam Ahmad ittafaqu ala wannan ra'ayin amma Abu Hanifa ne ya khalafa wa jumhur wal haqqu ma'al jumhur cewa idan dai har haka matsalar take ya zama kudin ne bai samu ba kuma ya bi duk hanya ta samu to ita ta yi haƙuri amma jumhur su sun kai matuƙa ma akan cewa idan ya isa kinta ta nemi rabuwa tunda ba zai iya ciyar da ita ba in ya ƙi rabuwa da ita to a je alƙali zai iya sakan masa ita yana daga cikin a wuraren da aka ba alkali jurisdiction aka ba shi hurumi da zai iya sakarwa mutum mata saboda gazawa wajen nafaka idan duk aka bi procedures din da ya kamata yi sun kafa hujja da ayat suratul baqara da ayat suratul talaq fa imsakun bi ma'rufin aw tasrihun bi ihsan fa amsikuhunna bi ma'rufin aw sarrihuhunna bi ma'ruf fa amsikuhunna bi ma'rufin aw fariquhunna bi ma'ruf shi kuma abu hanifa ya kafa hujja da faɗin Allah subhanahu wataala li yunfiq dhu sa'atin min sa'ati wa man qadira alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah akwai ajuba da jumhur suka yi akan wannan matsalar anan ka gani tafsiri ne ai ajazu ne amma duk da haka kuma shari'a ba ta yi masa uzuri ba to haka idan baka da halin da zaka ci da iyalinka to wajibi ne kuma ka samu kyawawan kalmomi da zaka rarrashe su ka ba su haƙuri in ta kama masu lamince ka in ka samu ka biya su kakka ce to ai sun yi zarce sun kai safiya ba su ci ba rana ba su ci ba dare ba su ci ba shikenan ta huce in ba su yafe maka wallahi sai Allah ya kama talauci eh talauci ne amma kuma haƙƙin yana kanka shi yasa tun kafin naka ce man istata'a minkumul ba'ata kuma ya tabbata a cikin sahih bukhari mu'allaqan bi siratil jazm wa rawahu abu dawud bi sanadin hasan an amr ibn shu'aib an abi an jaddihi cewa ma haqqu imra'ati ahadina alayhi mazala ce an tut'imaha idha ta'imt haka in ka mutun ya gaza ba ta tsaro da kariya a inda za ta rayu ya zama ba shi da inda yake da shi sai inda yake akwai tashin hankali da rashin nutsuwa ba inda zai iya kai ta ita kuma asali ba anan take rayuwa ba iyayenta ba anan suke ba to wajibi ne canja mata wuri inda za ta samu aminci domin a sakanu dole sai da aminci to sai ya zama ajaza an zare to shari'a ba za ta yi masa uzuri ba in ya gaza to ya sake ta tunda ya kasa imsakun bi ma'ruf domin rayuwa ba a wasa da ita aure za ta iya sake wani amma rayuwa in ta tafi shikenan ta tafi amma ya naci akan lalle lalle ba zai rabu da ita ba kuma ya tirsasa mata akan dole sai ta zauna a cikin ɗarɗar ba ta da tabbas to wannan ya ci zarafinta a addinance kuma addini bai kyale wannan to haka zalika anan sai da Ali ya kafa hujja da at-taqsir ya kafa hujja da al-qadar akan taqsiri shi kuma ajaz ne ake iya kafa hujja da kadar a kansa ba tafsiri ba Allah ya sa mun gane wannan matsala ce dai kalamiya mai dan zurfi wa ma mana an nasa na wa ma mana an nasa an yu'minu ijja'ahum huda wa yastaghfiru rabbahum wa yastaghfiru rabbahum
Allah ya ce wa ma mana'an nasa an yi uminu ba komai ne ya hana wayannan kafiran da mushrikan da suka rayu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su bu su yi imani ba su bi shiriyar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi da ita iz ja'ahumul huda lokacin da shiriyar da annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo musu da ita ta zo musu wa yastaghfiru rabbahum kuma suka ki su nemi gafara ubangiji ba komai ne ya hana su ba illa an ta'tiyahum sunnatul awwalina abin da ya sa suka ƙin imanin saboda Allah ya rubuta cewa abin da ya faru ga mutanen farko su ma zai faru a kansu in suka imani kuma abin ba zai faru ba to wannan kaddarar da Allah ya rubuta ita ce ta hana su su yi imani shi yasa sai kaga alwalid ibn mulmughira balarabe ne tsantsa ya iya larabci kuma ya ji qur'anin nan ya san ba zancen mutum bane ba ya kamata ya musulunta ya nemi gafara ubangiji amma ya ki to wannan dama Allah ya rubuta wuta tana da nata kasan shi ma yana cikin su sunnatul awwalin din azabul istisal wal ihlak fi dunya shi yasa sai Allah ya sa aka batar da su a yakin badar wannan ɗaya daga cikin maganganun malaman tafsiri kenan kamar yadda ibnu jarir ya karkata zuwa ga wannan ra'ayin da ibnu atiya a cikin al-muharrar amma akwai wasu malaman da suka ce a ba magana kafiran maka bane gaba ɗaya ko in ma ya sauka akan kafiran maka dai to al'ibratu bi umumin lafzi la bi khususis sabab abinda lafazin yake nunawa wa ma man zaba nau'i nau'i ta hanyar a yake su a kashe su ko a sauka musu da cuta ko rashin lafiya ko yunwa ko wani abu makamancin to shine ma'ana an auya a tiyahumul azabu kubla wannan kubla ɗin ita ce kira'ar kufiyun asimul kufi da hamza ابن أبي حبيب الزيات ده علي ابن حمزة الكسائي ده خلف العاشر وانا اتتي قراءس da kuma afwan da Abu Ja'far al-Madani ba khalaf ba na saba da Jadda shine kufiyun din hadda khalaf zai zama da Asim da Hamza da Kisa'i da kuma Abu Ja'far Rawq da Ruwais kenan ko jumhur kuma raguwar qurra su kuma sun karanta ta illa an ta'tiyahum sunnatul awwalina aw ya'tiyahumul azabu qibala ko kuma azaba ta zo musu qibalan ƙiri da muzu a gaban su a gaban idan su azabar ta sauka wannan shine abinda ya hana su yin imani kuma su nemi gafara ubangiji subhanahu wataala wannan abin da Allah madaukakin sarki yake faɗa kenan dan karkace to a yaya kuma duka ba kad- duka duka ba a- gashi an yi musu wa'azin an nuna musu hanyar an ja hankalinsu an bi salo daban-daban na sarrafa harshe a cikin alkur'ani shin gazawa ce ta hana su yin imanin a kuma ah, wannan ayar mun kafa hujja da ita a baya a ayoyin baya idan za ku iya tunawa an ce muku sun zo su hudu ne a cikin alkur'ani wanda dukansu suna magana ne akan yadda ubangiji ya bi dukkan wani salo na gamsar da mutane wajen buga misali akwai ta cikin suratul anfal a ta cikin suratul isra walaqad sarrafna karanta mana ولقد صرفنا في هذا ال- ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل na'am فأبى أكثر الناس إلا كفورا yawa to wannan ita ce garda suke cewa ta kurin yambu'a ce kaga daga ita sai kurin yambu'a ko wa qalu lan numina laka kaga wannan kan kuri ne to wannan ta kan bodar ita ce ta farko wa laqad sarrafna lin-nasi fi hadha al-qur'an to sai karanto mana ta biyu wa laqad sarrafna in ji alaramma ya haddata kai barin dan motsa da kadan
ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا wannan in suka zama hudu kenan amma in uku ne sai ka cire wannan tunda ita babu min kulli masal amma masu min kulli masal din guda uku ne mu je to ta biyu amma kai daidai wannan ita ce a ta jeri to ita ba ta san suratul bani isra'il mu tafi ta uku wala qad sarrafna
ولقد صرفنا في هذا القرآن من كل مثل wala qad sarrafna to shi ita ce wannan din da muke karatu wala qad sarrafna fi hadha alqur'ani lin-nasi min kulli masal wa kana al-insanu akthara shay'in jadala ta kaka ba to sai ta ukun kuma ta cikin fusilati ko walaqad darabna lin-nasi fi hadha al-qur'ani min kulli masal biyu sarrafna ɗaya kuma darabna amma ta farko da li ta biyu da fi ta uku da li shi yasa sai kaga kigarin su ana cewa lifili lifili walaqad sarrafna lin-nasi ita wacce ta fara zuwa kenan lin-nasi min kulli ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس أك- فأبى أكثر الناس إلا كفورا سي ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن wacce ya kawo ta ta ƙarshen ta cikin Isra'i sai kuma walaqad sarrafna fi hadha alqur'ani lin nas min kulli masal wa qala al-insan akthara shay'in jala sai wa qala walaqad darabna lin nas fi hadha alqur'an mai fi hadal qur'an ita ce wannan kadai ita ce ta fara kaddamar da fi hadal qur'an wasu malaman kuma sun kawo hikimar taqdim da ta'khir amma ba mu da lokaci qur'ani yana yin haka wataran yuqaddim yu'akhir amma duk inda ka samu taqdiri taqdimi da ta'khiri akwai wani gharadul balaghi kamar can a وجاء من أقصى المدينة رجل وجاء رجل من أقصى المدينة شي kuma gigarin sarami wannan a cikin kasasi wannan a cikin yasin kowane akwai dalili wataral fulka mawakhira fi wataral fulka fihi mawakhira shi kuma gigarin sa shine mafi ya lazina an kunu qawamina bil qist shuhada lillah ya lazina an kunu qawamina lillahi shuhada bil qist shi kuma bini kenan ko ba bilkis da sai sai lillahi sai kuma irin su wa ma ja'alahu Allah illa bushra wa li tatma'inna qulubukum bi wa ma ja'alahu Allah illa bushra wa li tatma'inna bihi qulubukum shi kuma kudi shine gigar da daya a cikin anfal daya a cikin al imran irin su ga su nan dai burjik a cikin alqur'ani wanda makaranta alqur'ani duka sun san su ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل حقيقة من جد nau'o'i na buga misali da kwatance a cikin wannan alkur'ani duk wani nau'i na kwatance da zai sa mutane su shiryu mun bi wannan hanya wa kana al-insanu akthara shay'in jadala lalle dan adam ya kasance ya fi kowa ya fi komai musu to amma duk da haka wa mamana an nasa an yi umini iz ja'ahum da wannan misalan da aka yi ta bugawa ba komai ne ya hana mutane su yi imani ba ga shiriyar ta zo su ga misalin an buga illa an ta'atiyahum sunnatul awwalina kawai dai abinda Allah ya kaddara ne na cewa tafarkin da mutanen farko suka bi wajen karyatawa da tabbatar fushin Allah to su ma shine yake jiransu aw ya'tiyahumul azabu qubala qibala kuma da kaddarar da Allah ya cewa azaba za ta zo musu ko a gabansu suna kallo ko kuma nau'i nau'i na azaba wa ma nursilul mursalin wa ma nursilul mursalin illa mubashirin wa munzirin wa yujadilu alladhina kafaru bil batil liyudhidu bihi al-haqq liyudhidu الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا Allah madaukakin sarki yake cewa wa ma nursilul mursalina illa mubashirin wa munzirin ba komai ne yake sawa muke aika manzanni ba fa sai dan su yi albishir bayan sun yi bayanin da'a ga Allah sai kuma su yi albishir ga waɗanda suka yi da'a cewa za ku samu kaza da kaza shi yasa sai ka kasa kunne ka ji mai annabi ya ce a yi kuma me ya ce Allah zai yi in an yi kaga wanda yake dan kala kato ba ruwansa da bishara shi iya abin da ya zo a cikin alkur'ani ya shi ya ce zai dauka kuma ya bar da yawa daga cikin abubuwan da suka zo daga cikin alkur'ani domin Allah ya ce abu manzo shi kuma bin sa ba wai ya shiga gaba duk inda ya taka ka taka ba abu rayuwarsa da koyarwarsa da kuma bayanin da yawa littafin da aka saukar wa munziri na mun aiko manzanni don su yi gargaɗi su nuna hanyar ɓata kuma su ja kunnen mutane su yi kashi don haka shi manzo ka so shi wannan shine mataki na farko ka san shi shine mataki na farko ka so shi shine mataki na biyu sai kuma ka bi shi ta yaya za ka yi ka bi shi ta hanyar bin maganganunsa da ayyukansa duk abin da ya nuna ya ce abu ka yi duk abin da ya hana ka hannu kuma ka takaita a iyanin kaka kuskura ka yi game-game da haɗe-haɗe wannan shi kenan kuma nusulul mursalina illa mubashirina wa munzirina duk annabi yana da wannan sifofin guda biyu shi yasa yan khawarij suka bata saboda su kawai kashedin suka dauka sai ce ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ne ya faɗa cewa la yazni zanin hina yazni wa huwa mu'min wala yasriqu sariqun hina yasriqu wa huwa mu'min ولا يشرب الخمر شارب ولا يشرب الخمر شارب حين يشرب وهو مؤمن haka sai su kora imani da bishara yan murji'a suka bata saboda su kuma suna ganin cewa babu wani kashedi babu wani gargadi kawai magana ce ta a gaya maka akwai aljanna an tabbata ce man qala ilaha illallah da khalal janna wa in zana wa in saraka na'am wa in zana wa in saraka wa in shariba al-khamr sai suka dauki iya wannan bangaren kawai su kuma zindikai ma ba ruwansu da bushara ɗin da kuma nazara ɗin su kawai zunzurutun mahabba ce a gabansu mu kawai ba ruwanmu da wuta ba ruwanmu da aljanna haka suke cewa mu kawai annabin ka sa annabin a gaba da haka sai a samu wata fitsararriya a tiktok ta zo ta yi tsirara ta zo ta yi rawa sai kuma gobe ta wuce ce na rike manzan Allah an ka rike manzan Allah shikenan wai ka ci banza wallahi ƙarya ne ba ka ci banza annabi sallallahu alaihi wasallam yayi albishir kuma ya yi gargaɗi dole sai ka bi albishir ɗin ka bi gargaɗin shi yasa dama malamai suka ce a wato makamat na imani guda uku ne wanda dole sai ka taka su sannan ka zama cikakken mumini na ɗaya sai ka zama muhibbun lillah na biyu kuma sai ka zama kana jin tsoronsa saboda an riga an maka gargaɗi a kansa na kuma sai ya zama kana tsananin kwaɗayi da fatan samun abubuwan da aka faɗa maka cewa yana bayar da aka alkhawfuwar raja'u fil insani kal janahaini fi ta'ir kamar yadda ka san tsuntsu ba zai tashi da fuffuke ɗaya ba to dole kai ma ɗan adam imanin ka ba zai cika ba sai akwai soyayya ta Allah da manzansa sai akwai tsabagen tsoron Allah da kuma tsabagen kwaɗayi da sa rai da rahamar Allah da mutunsa wa yujadilu alladhina kafaru kafirai fa kullum suna gardama ne da musu da jayayya amma makaminsu a jayayyar bilbaɗini da ƙarya in ma ya zama ƙarya su ra ƙarar su fito su zo da ƙaryar ko kuma su yi hikima sai ya zama masai ne a karmakumullah sai a masa fenti don ka turi ne mai kyau sai su zo maka da ƙaryar amma a sigar gaskiya da sunan shubha idan aka saki idan aka aka idan suka zo da bid'a sai su gyara ta da zarar kun tashi kun ce a kabar wannan bid'a sai su fasa kuka su ce gashi mutane za su kora mutane daga sunna kamar yadda Allah ya dan mas'ud Allah ya kare yadda a gare shi ya faɗa li yudhidu bihi al suna yin haka ne dan su raunana gaskiya da wannan ƙaryar to Allah yana haska mana fitila dan mu gane duk dan bid'a duk mushriki duk mabannaci duk azzalimi duk fasiki zai laɓe da ƙarya ne kuma babban burinsa abin da yake targetin shi ne gaskiya shi yasa za ka ga lalatattun mutane ba waɗanda suka tasa a gaba irin mutane na gari saboda mutane na gari su ne dillalan gaskiyar to kuma idan ba a gama da su ba ba za a samu damar tallata ƙaryar ba shi yasa aka fara da kan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama aka zo kan al'a'immatul a'immatul huda al'a'immatul muhaddisuna wal fuqaha aka zo kan kuma manya manyan malamai ahlus sunna waɗanda suke kokarin shiryar da mutane zuwa tafarki shi yasa mai ahalari tun farko ya gaya maka kuma ya baka shawara yake cewa idan wa yaqtadi bil muttabi'ina li sunnati nabiyina muhammadin sallallahu alaihi wasallam kai ruku kai koyi da masu bin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam wa'anda ga baki ɗaya rayuwarsu alladina yudilluna fi ta'atillah wanda kullum a karanta wasu shine suna nuni akan aiwata Allah da'a ba aiwa wani da wani da'a wa yuhadhiruna min ittiba'i shaytan kullun suna jan kunne akan adena bin shaytan kaga gefe guda kenan wala yarda li nafsihi ma radiyahu al-muflisuna karka kuskura ka dakata abinda fallasassu matsiyatan mutane suka yarda da shi alladhina da'at a'maruhum fi ghayri ta'ati Allah ta'ala wanda gaba ɗaya suka tuzarta rayuwarsu a bin wani Allah eh su ma suna kira zuwa biyayya amma ba ta Allah ba biyayya ta wani tafarki na daban wanda ba tafarkin manzala sa ba biyayya ta wani daban wanda ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa yujadilu alladhina kafaru bil batil liyudhibu bihi al haqq wattakhadhu ayati sai kuma suka rike ayoyina wa ma unziru da kuma wannan wa'azin da ake musu a cikin qur'ani da kuma sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama huzwa ya zama abin da za su mai da shi abin izgili da kuma wulaƙanci da tsokana shi yasa sai kaga babu wani abu da za a yi ake da babu wani abu da ba a yi masu kira zuwa ga addinin Allah balle ma yau a ce ka rike sunna balle a ce ka bari sunna har ta fito ma an ganta a jikinka in dai mun sai a ce yadda ka san bunsuru ana maka izgili har maka ji ana kokarin a kwaikwayi magana ka saboda ta'amulinka da nassi har ya juyar da yaranka ma yana nema ya koma shigen nassin sai ga duk wanda zai kwaikwaye ka sai ya wani tallafa wa kansa ya irin maganar da ake fassara nassi da ita wai kai ustazu na sai sai saboda tufafinka kana kokarin kamantawa da yadda Annabi sallallahu alaihi yake yi sai ga in za a zage ka sai a kwatanta irin wannan kuma haka shine ita ce hanya mafi dacewa ta yadda ya kamata dan adam ya addressin din kansa a matsayin musulmi shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa a ƙarshen zamani za a zo lokacin da yukhayyaru ahadukum bainal ajazi wal fusuq wal fujur za a ba mutum zabi ko dai ya zama ba gidaje ko kuma ya zama tataccen tantagaryen mara kunya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to idan ɗayan ku ya riski wannan lokacin falyakhtari al ajaza al fujur wanda a ce masa ba gidajen wanda a ce masa ba ƙauyen wanda a ce masa ustazu wanda a ce masa fundamentalist wanda a ce masa conservative ka in terrorist ma za a ce maka in dai a wannan concept din ne na bin Allah to wanda duk a ce maka akan a ce maka wayayye amma fitsararre wayayye amma fasi wattakhadhu ayati wa ma unziru huzwa sun riƙe ayoyina da kuma wa'azin da ake musu a matsayin abun izgilanci na'am ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا إنا جعلنا في ala qulubi إنا جعلنا يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو آخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجعل لهم بل لهم موعد لن يجد من دونه بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا تلك القرى وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا to bayan Allah madaukakin sarki ya gama wancan bayane-bayanan wanda duk a ciki ne ta kare akan ah, makomar waɗanda suke s- ah, ma- ma- wanda ba sa bin Allah subhanahu wata'ala to sai kuma ya cike mana bayanan da kuma kare akan sifofinsu Allah ya ce wa man azlamu gaya mu in aka tara azzalumai wane yayi zalunci kaza wane yayi zalunci kaza wane yayi zalunci kaza zaluncin wane yafi na wane zaluncin wane yafi na wane to a duk wayanda aka ce sun fi in ka tattara su akwai wanda shi kuma za a iya ce masa shine ya dara zalunci mimman dukkira bi ayati rabbih fa a'rada anha a ce zaluncin sa har ya dar zaluncin wanda aka yi masa wa'azi da ayoyin ubangiji amma ya bijire wa ayoyin gaskiya in aka tara azzalumai ba wanda ya kai wannan zalunci a gaya maka ayar Allah a wa'azantar da kai kuma ka ki jin ayoyin Allah nan ka ki aiki da su kuma ka ce wai kana da zuciya mai kyau Allah ya baka hankali da lafiya gaskiya ba wanda zaluncinsa ya kai zaluncin wanda aka wa'azantar da shi da ayoyin Allah kuma ya kiya wannan wa'azi to amma ku kyale shi ya yi haka ne kuma wani siya ma kaddamat ya dahu kuma ya kyale ya yi buris da abin da ya aikata abin da hannunsa ya aikata gashi ya yi ayyukan shiga wuta kuma a cikin wa'azin an gaya masa cewa wannan ayyukan suna kai mutum wuta amma nasiha ai tarakaha ya yi buris da ita Allah ya ce to kakku yi mamaki inna ja'alna ala qulubihim akinnatan hakika mun sanya wani murfi a cikin zukatansu akinna jam'u kinan wal kinanu huwa al ghita da larabcin an ce al kinanu ana ana ana cewa ana nufin ghita ke ko kuma dukkan abin da zai kewaye da abu shi yasa al kinnu yana zuwa da ma'anar a wato wurin da zai lullube mutum kamar gida shi yasa jam'insa kuma ana ce masa aknanan kamar yadda ya zo a cikin ayat suratul nahl جاء الشتاء عندي من حوائجه سبع إذ البرد من حاجاتنا حبسا كن وكيس وكانون وكأس كلا بعد الكباب وكف ناعم وكسا أتم المقامة الكرجية هو كافات الشتوى كن جدا الله سبحانه وتعالى كتوى إنا جعلنا على قلوبهم أكنة حقيقة من سنة مرفي أتكن زكاة wannan murfin wani murfi ne na ma'ana wanda shi kuma Allah ya san da shi ya hana zuciyar tasu ta ta kallo shari'ar ko da an cusa mata to kuma Allah ba zai datar da su ba saboda akwai wannan kinanu din a cikin zuciyarsu shi kuma yana da sababi hadisi ya tabbata a cikin sahih muslim daga Huzaifa ibn Zala sallallahu alaihi wasallam yake cewa tu'radul fitanu ala al-qulubi kal hasir hudal huda kullun da ka sani ana haskawa zukata fitintunu duka zukatan nan namu ana exposing ɗinsu ana bujiro musu da fitintunu to fa ayyu qalbin ankaraha nukitat fihi nuktatun sauda duk zuciyar da fitina ta zo wata fitina ta aqida wata fitina ta fasikanci wata fitina ta kaza ta zo sai zuciya ta ki karɓar wannan fitinar nukitat fihi nuktatun bayda to sai a je a sanya farin dugo a cikin wannan zuciyar wa ayu kalbin ushribaha ko ashrabaha duk zuciyar da kuma ta cakudu da wannan fitinan miki tarfihi nuktatun sauda tad'uhum ila al-huda inda zaka kwana kana kiran su zuwa ga shari'a falan yahtadu idan abada to a wannan lokacin saboda yadda zuciyar su ta baci ba za su taba shiriyuwa ba ba yadda za a yi su shiryu duk yadda za ka yi ka shirya da su to ayoyin da aka karanta mana sun wuce haka amma kuma lokacin namu ya tike sai mu tsaya a nan insha Allah gobe sai mu tashi a aya ta 50 da 58 insha Allah wa rabbukal ghafurur rahma kafin nan akwai ɗaya daga cikin malamanmu da ya samu halarta wannan masallaci ɗaya daga cikin matasa ni ka yanzu malam matashi ne ne fadilatu sheikh dr abubakar riba hafizahullah wa ra'ahu wanda zuwa yanzu menene shi na hizba ne deputy commandant na hizba na san an yi an ba da mukamin amma Allah da Allah cikin kaddararsa ba mu yi magana da shi tun bayan lokacin ba muna fatan Allah madaukakin sarki ya ba da ladan wannan zumunci da kuma ziyara da aka kawo mana ga sanarwa da aka ce mu bayar na ɗaya akwai gudunmawar kuɗi da taimako zuwa ga marayu daga alhaji halliru na baba ko na baba na baba former comptroller general na prison services a da kenan yanzu kuma gidan gyara hali hukumar gyara hali ake cewa ko arkilla ya ba da kuɗi magayakin arkilla Allah ya saka masa da alkhairi ya ba da kuɗi naira miliyan biyu jama'a da Allah ya masa karɓa yadda ya cire wannan kuɗi ya bayar ubangiji Allah ya gina masa gida a aljanna Allah ya kula da zuriyarsa yadda ya faranta wa marayu rai Allah shi ma ya faranta masa to a mai girma sakatare ya ce tare da shi to tare da mu baki ɗaya Allah ya tausaya mana da duk waɗanda suka taimaka suka bayar sannan wani bawan Allah shi ma ya ba da gudunmawar turmin atamfa ɗaya sannan akwai alhaji muhammadu jabbi shagari shi ma ya jabi ko jabbi jabbi shagari uban doman shagari Allah ya saka mai da alkhairi shi ma ya aiko da naira dubu ɗari Allah ya saka masa da alkhairi akwai alhaji aliyu yar abba beru de change shi ma ya aiko da naira gudunmawa ta naira dubu hamsin allah ya saka masa da alkhairi kuma an ce a ƙara sanarwa gaba da batun diploma in quranic science da kuma diploma in hadith sciences ko hadith studies a makarantar shehu shagari college of education sokoto ta mata da maza part-time wanda dr aliyu sharu gwadabawa shine hod na wannan department din ya zama sanadiyar kawo shi wannan kuma jama'a za ta amfanar da musamman malaman masu da'awa saboda kimiyyar hadisi da kimiyyar qur'ani abu ne da ake bukatuwa zuwa gare shi alhamdulillah mu yanzu a kano a aminu kano college of islamic and legal studies yanzu ni nake dean na school of islamic and quranic studies na taɓa rike hod hadith da muka ga jama'a sun yi karanci saboda an karkatar da hankalin mutane zuwa ga nce saboda shi yana da minimum standard matsari ne na boko an saka ka'ida sai da shi a baka koyarwa a sakandare mafi karanci to kuma mutane suna da bukatuwa zuwa wannan din kuma ba a iya samun dama curriculum na nce baya favor din islamic studies 100 bisa 100 balma wanda suke designing din a ncce ba su wasu ba su ma tantance tsakanin arabic da islamic studies to yasa muka ga akwai bukatuwar lallai lallai masu da'awa da ɗalibai waɗanda za su dinga koyar da yaran ilimin addini ya zama suna da diploma a quranic science da hadisi wanda kusan shekara 25 da farawa a kano to sai muka zo da tsarin da sai mu samu masu hali sai mu nemi tun da ba tsada ne da abin ba mutum ɗaya sai ya ɗau nauyin mutum ɗari shi kaɗai mu kuma hukumar makaranta sai ta ɗan rage masa wani abu sai ta ba da fom kyauta sai kuma su waɗannan mutum ɗarin sai a danka shi a hannun ofishin hod ɗin ko din su kuma ya zai su farauto malaman wani da ya ji an ɗaunoyinsa zai kawo daga ina ba da shawara da allah masu hali da za su yi irin wannan ba ƙaramin alkhairi zai zama ba yanzu kusan mafi yawan ɗaliban da muke yayewa a kano a yanzu mu muke biya musu tushen fi kuma hakan ta kawo amfani da yawa sadaka jariya ce kuma za a taimaka wa al'umma za a taimaka wa gari ita ba kuma gwamnati da za ta gane wannan da 'yan siyasa ba karamar hanya ba ce ba ta taimakon al'umma wanda kuma dai in aka taimaki al'ummar muka taimaki al'ummar kanmu muka taimaka Allah muna roƙonka ka nuna mana gaskiya ka ba mu ikon binta Allah ka nuna mana ƙarya ka ba mu ikon kuje mata Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala muhammadin wa ala